الحمد لله الحمد لله الذي ذكى النفوس وطهرها بالفرائض والواجبات أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحصيها إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الذي وفى كل مقام حقه من العبادات اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه المسارعين إلى الخيرات أما بعد فاتقوا الله عباد الله بالقيام بما فرض الله عز وجل من أمره والبعد عما حذر الله من نهيه فتقوى الله تبارك فتقوى الله تبارك وتعالى خير زاد ليوم المعاد وخير ما يصلح أمور العباد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أيها المسلمون الحج إلى بيت الله الحرام كتب على المسلم البالغ المكلف في الأمر مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع فمن كتب الله له الحج ووفقه لأدائه فرضا كان أو تطوعا وقام بأعماله كاملة فقد من الله عليه بالنعمة العظيمة والمنزلة الرفيعة والمغفرة الواسعة والأجور المتنوعة وحق لمن تفضل الله عليه بالحج أن يفرح به أشد الفرح قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إذ قد نال فضائل الحج التي جاء بها القرآن الكريم والحديث النبوي قال الله تعالى في أمل شعائر الحج وبشر المحسنين وقال سبحانه في الأمل السالم في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله قال تعالى في من تقبل الله منه ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وفي الحديث الأمرة إلى الأمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وقال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرقص ولم يفسق رجأ كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد قال لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور رواه البخاري ومسلم والحجاج والعمار وفد الله والرب عز وجل أكرم الأكرمين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والأمار وفد الله إن دعوا وأجابهم وإن استغفروه غفر لهم رواه النسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للحاج ولمن استغفر له رواه الطبراني والبزار وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر أن يأتك الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء اشهدوا أني قد غفرت لهم رواه مسلم عباد الله وثواب الحج ومنافعه لا يحصيها إلا الله عز وجل ولم يعلم الناس منها إلا القليل فمن قبل الله حجه فقد نال الأجور الكثيرة وشاهد فيه المنافع المتنوعة الدينية والدنيوية وإن لم يقدر على حصر المنافع عباد الله ولله على عباده أن يحمدوه ويشكروه على اختياره المشاعر المقدسة لأعمال الحج وتعريفها للمسلمين ولتؤذم عبادتهم وتضاعف أجورهم فيها لفضلها عن أمر بن العاص رضي الله عنه قال أفاض جبريل بإبراهيم عليهما الصلاة والسلام إلى منى فصلى به الزهر والأصر والمغرب والإشاء والصبح بمنى ثم غدا به من منى إلى عرفات فصلى به الصلاتين ثم وقف حتى غابت الشمس ثم أتى به المزدلفة فنزل بها فبات بها ثم صلى بها الفجر كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين ثم دفع به إلى منى فرمى وحلق وذبح ثم أوحى الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال الله تعالى عن دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا جمعة 23 قوة ذو القعدة shekara 1445 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai 31 ga watan biyar shekara na 2024 hudubar mu a yau tana magana ne akan falalan aikin haji da hukunce-hukuncensa duk da satin da ya wuce shugaba babban lima a wannan masallaci ya tsokata mana wa'ansu darussa da fa'idoji na abin da ya shafi aikin haji yau kuma muka ga bukatan ya zama mu tattauna akan abin da ya shafi falalan aikin haji da hukunce-hukuncen da yake cikinsa wanda ko da a ce daga yanzu har ya zuwa ƙarshen zulƙa'ada da zulhijja da za mu shiga za a dinga ɗaukan topic ana magana akan aikin haji ba zai isa mu ƙare shi ba to don haka muka ga bukatan mu magana akan abin da ya shafi falala na aikin haji da kuma hukunce-hukuncen da yake cikinsa. bayan Allah bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki ga salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da mu zamanto bayansa masu jin tsoronsa ya zamanto muna bin dokokinsa muna nisanta abin da Allah ya hana mu domin tsoron Allah taƙawan Allah shine fiyayyen abin da bawa zai yi guziri da shi wajen tafiya wajen Ubangiji. shi ne abin da zai gyara ma bawa tsakaninsa da mahalicinsa duk abin da za ka yi ya zamanto ka sanya taƙawa tsoron Allah a ciki domin Allah yake cewa duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya mashi sauƙi a cikin al'amuransa Allah ka sauƙaƙa mana al'amuranmu bayan Allah abin da ya shafi aikin haji kamar yadda yadda ya gabata a satin da ya wuce mala ya gaya mana farlancinsa da yadda ya zama to manzan Allah ya yi an ababe na aikin hajji da makamantan wannan to amma dai a yau muna son mu tunatar da kanmu cewa lalle Allah ya farlanta aikin hajji akan dukkan wanda yake musulmi ba kafiri ba baligi ba yaro ba sannan kuma ya zama to zaka yi shi ne so daya a rayuwa idan ka yi wannan Allah ya dauke maka faran da ya daura maka duk abin da zai biyo baya nafila ne tadawu'i ne neman lada ne alkhairi ne kuma Allah bai ɗaura mana ya ce kullum kowace shekara kowa ta yaje aikin hajji ba da ya ɗaura mana haka da ya zamanto zai zamanto akwai wuya da tsanani a cikin yin haka ɗin. sai dai ya ku bayin Allah duk wanda ya ƙoƙari ya tsaya ya yi da gaske ya bayar da aikin hajjinsa yadda ya kamata cikakkiya to lallai ya sani Allah ya mashi baiwa da ni'ima mai girman gaske da wata ɗaukaka maɗaukakiya da gafara da zai samu yalwatacciya a wajen Ubangiji da lada wanda ba a san iyakan shi ba lallai ya cancanta ga dukkan wanda Allah ya mashi baiwa ya tsinci kanshi a wajen da zai tafi zuwa aikin haji ko sun tafi suna can ko waɗanda suka yi saura ba su tafi ba lallai ya kamata su yi farin ciki su yi murna da wannan abu da ubangiji ya sanya musu domin Allah ya ce ma manzansa ka ce musu da falalan Allah ne da rahamansa ne da wannan ku farin ciki ku yi murna domin shi ne mafi alkhairi sama da abin da kuke tarawa na tarkacin rayuwar duniya ko shakka ba a cikin ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun tattara mana maganganu wanda suke magana mai tarin yawa akan falala na aikin haji wanda daga ciki a cikin suratul hajj da Allah yake mana magana akan masu hadaya Allah yake magana cewa Allah ba yana buƙatar naman da suka bayar bane ko jirin da suka zubar bane a'a yana neman takawa ne tsoron Allah ne daga wajensa a ƙarshen ayar Allah ya kawo bashirul muhsinin irin wannan kyautatawa da suka yi da aikin alkhairi da suka yi na ayyukan alkhairi Allah ya ce wa masu kyautatawa bishara da aikin alkhairi ma'ana kaga ashe masu waɗanda suka tsinci kansu aikin alkhairi lalle akwai bishara ta musamman daga wajen ubangiji wanda Allah yake musu haka nan a cikin suratul baqara da Allah yake magana akan aikin haji ya faɗi ayyuka na gari sai yake sai ya tunatar da masu aikin haji cewa duk abin da suka yi a wajen da aikin haji Allah yana sane ba zai manta ba kuma bai manta ba yake wa ma ta faru min khairi ya alamu Allah duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah ya san shi sannan kuma zai sakanta muku akan wannan abin da kuka yi ma'ana cewa ubangiji yana sane ya yi alkawari akan dukkan abin da bayi suka yi masa na aikin haji kowaninsa akan akan akwai kyakkyawan sakamako da zai masa haka nan Allah ya ƙara bayani ya magana akan wanda Allah ya karɓi ayyukan da suka yi na aikin haji yake cewa lallai daga cikin akwai wanda suke cewa ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a nan gidan rayuwar duniya haka nan a lahira ma ka ba mu kyakkyawa ka kare mu daga azaban wuta imamu tsabari Allah ya mashi rahama yake ya rawaito yake cewa ibnu wabi yake cewa na duk da sauri yake cewa game da wannan aya waɗanda suke roƙon Allah ya ba su kyakkyawa a gidan duniya yake cewa alhatana fi duniya din nan shine al-ilmu war rizqu tayyib waɗanda Allah ya ba su ilimi sannan kuma ya ba su yalwataccen arziki daddaɗin arziki kenan wanda kuma ya ba su kyakkyawa a lahira shine wanda Allah musu tukwiti ya musu gamdakatar suka samu aljanna Allah ka azurta mu da ita waɗansu kuma suke cewa a alhasana abin da Allah yake ishara zuwa ga sha'anin gidan duniya yana nufin wanda Allah ya ba shi dukiya ko kuma ya zamanto a lahira kuma wanda Allah ya ba shi aljanna muna roƙon Allah ka ba mu mai kyau a nan gidan duniya ka ba mu kuma kyakkyawa a gidan lahira din gaba ɗaya sannan ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzala ce al'umarci ila al'umarci kafaratun lima bai na huma aikin umara daga wannan umara ka bibiye ta ta kai wannan umara manzala ce yana kankar abin da yake tsakaninsu manzala ce wal hajjul mabrur nagartaccen aikin haji karɓaɓɓen aikin haji aikin haji da aka yi shi da dukiya ta halal bisa shiryan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin rukunnanta da sharuɗanta da komai da komai manzala ce ba ta da wani sakamako sai aljanna kaga shi abin farin ciki ne wanda ya tsinci kansa irin wannan waje ya zama to ana sa mashi rai da ta goma shi bai da sakamakon da ya samu sai aljanna Allah ka azurta mu da mu su gaba daya hadisi ya tabbata wannan hadisi daga Bukhari da Muslim hadisin Abu Hurairah kenan sannan manzon Allah ya sake cewa man hajja lillahi falam yarfus wa lam yafsuk raja'a ka yawmi waladatu ummuhu duk wanda ya zamanto yayi aikin haji da ya je aikin hajji din nan falam yarfus ibn hajar yake cewa bai yi maganan banza ba bai zancen banza ba ko kuma bai yi lalata ba zina da makamantan wannan sannan kuma walam yafsuk sannan ya zamanto bai zo da wata mummunan aiki ko sabo ya saba ma Allah a cikin aikin hajjin nashi da yayi bai yi wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ai mushi bishara zai dawo ka yaumi waladatu ummuhu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi bai da komai na zunubi aikin alkhairi kuma da yayi suna nan an jirge mashi sakamako mai yawa zai samu ya tabbata ummu na Aisha Allah shi kara mata ita cikin hadisi Bukhari da Muslim tace ya manzan Allah mu muna ganin ai mafificin jihadi shine ya zamanto na ran jihadi muna ganin jihadi shine mafificin aikin alkhairi ya manzan Allah ba za mu fito mu a dinga gwabda yaki da mu ba mu ma mu je a gwabda ayi kala da mu ba manzo Allah yake ce mata eh Aisha amma ina ganin mafificin jihadi mafi kyau babu kaman hajjin mabrur nagartacce karbabban aikin haji ma'ana wanda ya cika wa'incan sharuda da muke magana aka yi shi da dukiya ta halal aka yi shi akan shiryen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sanin rukunai da abubuwa duka wanda ya kamata to ya zamanto wannan ana kyautata mishi da hoto ya zamanto nagartacciyar aikin haji ne karbabban aikin haji ne hasali ne waɗannan da suke tafiya ko umara ko aikin haji daga cikin tagomashin da suke samu su ne sukan zamanto baƙin ubangiji ya kake tsammani a duniya a ce ka gaya mu za ka yi mishi kai mishi ziyara a matsayinka na bako zai maka shiri ya girmama ka ya tamba maka ya maka kaza to haka nan wa'annan mahajjata da masu zuwa umara da makamantansu wa'annan ba wa'ansu ne zurufin rahman ne bakin ubangiji ne kana tsammanin Allah zai kare su haka nan lalle tabbas ubangiji zai musu abin da ba su ma tsammani ba shi yasa manzon Allah yake cewa al-hujjaj wal ummar wafdullah lalle mahajjata da masu yin umara wa'annan su ne bakin ubangiji inda auhu adabahum in sun roki ubangiji da abin da suka roke shi Allah zai karba musu wa in istaghfaruhu ghafara lahum idan sun nemi Allah ya gafarta musu sannan kuma Allah zai gafarta musu Allah ya gafarta mu da mu da su gaba daya ya tabbata hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yughfaru lil hajj wala man istaghfara lahu al hajj dukkan wanda yayi aikin haji Allah addu'o'in da yake neman gafara Allah zai mishi gafara sannan idan ya roƙi Allah ce Allah bawanka wane kai mishi gafara to wanda kai ma ya roƙa maka Allah zai maka gafara wannan kankanin mutum ne lalle wannan ko shakka babu baki ne na ubangiji Allah ya alƙawarin kuma duk abin da suka yi ya zama to zai karba musu zai ninka musu ayyukan da suka yi hadisi ummuna Aisha Allah shi ƙara mata yadda tace manzon Allah ya ce babu wani yini da Allah yake yanta bayi mafi yawa daga wuta ma'ana a dai kullowar rana zuwa faduwanta za a ce Allah ya yanta bayinta wanda za a ce an yanta su da sun cancanta su shiga wuta yanzu sun koma su shiga aljanna ne ba yinin da Allah yake yanta bayi sakamakon ranar arfa manzo Allah yake cewa Allah yana yanta bayi zai zo saman duniya ya sako saukan da ta dace da shi ya kalli bayi ya alfahari da su sun mai bahi bihimul mala'ikatu mala'iku kun ga wa'annan bayin nawa duk sun zo sun taru anan ne saboda ni ma arada haula me ya kawo su me suke nema ne ba wani bai kai su ba gafara ne rahama ne neman alkhairin duniya da lahira ne sai Allah ya ce mala'iku ishhadu anni qad ghafartu lahum ku zama shaida dukkan wanda yake wannan wajen duk na gafarta musu Allah ji kan malam lawal abbakar yake cewa da wanda yayi aikin haji da wanda yayi hajijiya da wanda yayi kaza in dai kana wajen arfa din nan to alƙawari ne Allah zai yi gafara ga waɗanda suke wajen to kaga ba waɗanda suke aikin haji ba ko mu da muke nan Najeriya waɗanda ba samu daman zuwa ba kar ka zauna ka shan take idan ya banto ranar muna ɗauke da azumi ya zamanto kuma mu dage mu ta addu'a mu yi zikiri mu ambaci Allah ya zamanto kuma mu nemi Allah ya gafarta mana ya gafarta mu iyamu da ƴan uwa gaba ɗaya ina fatan mun gane kar mu kasa a gwiwa daga nan kuma mu ƙara da dagewa da yin makasin mu addu'a da neman dacewa ko shakka babu bayan Allah akan abin da ya shafi falala da daraja na aikin haji abu ne wanda yake da yawan gaske wanda ba zai yi a ce a kirjige shi ba mutane gaba ɗaya ba zai mata san daraja da falalan da yake cikin aikin hajji ba sai dai abin da dai kawai aka sani din sai dai kawai ka sani wanda Allah ya karɓa mashi aikin hajjinsa lallai ya dace da gwaggwaɓar lada ya samu alkhairi na duniya da lahira ko da bai cika wa'ansa ababe na aikin hajjin da ya yi ba ko shakka babu a cikin aikin hajji akwai albarka masu ɗimbin yawa a cikin shi ba don kuma tafi da dukkan wanda ya ji aikin hajji ana sa ran idan ya dawo zai dawo ne tare samun gafara na wasu ubangiji cewa Allah zai zamanto ya karɓi aikin da ya yi sannan Allah ya kare shi daga sharri da makirci ya kuma rauna da shaidanin da yake tare da shi don haka ne idan ya zamanto wanda ya aikin haji alamun aikin haji shi ya karɓu ko da ya dawo sai a ga aikin alkhairin shi zai zamanto ya ƙaru ne ya ci gaba ne ba kuma ya zamanto a same shi cewa yana wani abu wanda ya zamanto irin saban da ya zamanto yake kafin yi ba alaman karɓuwan aikin haji ya zamanto aikin alkhairi ne ya zamanto yana bibiya yana ci gaba da shi ba abin da zai tabbatar maka da wannan face yin ikhlasi da dagewa da yi don Allah domin da wannan ne Allah yake cewa bayinsa masu ikhlasi su ne Allah zai tsiratar da su daga sharri da bata irin na shaidan da Allah ce qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin yana magana akan shaidan kenan lokacin da ya zama to fitar da baban mu Adamu yace sai na halakar da su gaba daya sai bayinka daga ciki waɗanda suke tsantsanta bauta da ikhlasi da biyayya zuwa gare ka su da ba su samu dama akan su ba kaga yin abu don Allah yana cikin abin da zai taimaka maka akan fadawa tarkon shaidan lalle ko shakka babu yan uwa musulmi ya kamata ya zama to duk waɗanda suka tsinci kansu suna shirin tafiya ko kuma sun tsinci kansu a can su gode ma Allah akan falalan da ya musu na samun aikin hajji da za su yi da ya da Allah ya sauƙaƙe musu dukkan wa'ansu sababba na abin da zai kai su zuwa can na daga tarin dukiyar da zaka tafi aikin haji ne na guzuriyar da zaka yi akan hanya ne waɗanda suka tafi ta sama ne waɗanda suka tafi a cikin motoci ne waɗanda suke cikin teku ne suka tafi a jirgin ruwa kai ma Allah godiya akan wannan din har Allah ya kai ka wannan waje ba din komai ba saboda ya zama to ka samu aminci a wannan waje ka samu rahama irin yadda ya zama to wannan daki din yake tattare da shi ga irin fitintunu da muke ciki a rayuwar mu ta yau akan hanya babu zaman lafiya babu aminci a gidajen mu a kasuwannin mu ko makamanta ka amma ka tsinci kanka a wannan waje cikin aminci cikin jin daɗi cikin walwala babu tashin hankali wanda ko da mutum ne wanda ya kashe mahaifin shi zai haɗu da shi a wannan waje ba zai iya ɗaukan fansa a kansa ba kaga akwai aminci da wannan wajen da wannan neman Allah ya zamanto yake kwadaitar da larabawa akan cewa su dage su bauta ma ubangijin wannan ɗaki wanda ya zamanto ya ciyar da su daga mene daga yunwa ya ciyar da su ko amintar da su daga tsoro Allah ce fal ya'budu rabb hadhal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf lalle ko shakka babu dukkan wanda ya samu dama ya ziyarci wannan ɗaki ya cancanta ya Allah godiya akan wannan ziyartar ɗaki da zai je ya yi mai alfarma na wanda baban annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ibrahim waɗanda suka gina shi da Allah ce ja'ala Allahu al-Ka'batal Baital Harama qiyaman lin-nas Imam al-Bagawi Allah shi mishi rahama yake cewa yace wajen tsayuwan mutane ne wajen abin da ya shafi al'amarin addinin su da kuma al'amarin rayuwarsu ko shakka babu dai ya bayin Allah ya kamata ya zamanto duk wanda ya tsinci kanshi ma Allah godiya akan wannan baiwa da Allah ya zabe shi ya tsinci kanshi akan wannan wurare tsarkakakkun wurare domin gudanar da aikin haji din domin akwai an sun dubban mutane ba su ji kansu a wajen ba muna fatan Allah ya karba musu aikin hajjin su mu kuma Allah ya bamu iko abin da zamu kai wajen hadisi ya tabbata daga Amr dan As Allah shi kara masa yadda yace mala'ika Jibrilu ya zo ya dauki Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya kewaya da shi domin ya nuna mashi ya aikin hajji yake filla-filla dalla-dalla bayan ya gina wannan ɗaki ne alfarma ɗin ya ɗauki annabi ibrahim ya zaga da shi ya je da shi mina inda yau mutu ake zama ran takwas ga wata yau mutu tarwiya kenan da suka je mina ga mala'ika jibrilu ga annabi ibrahim ya zama to ya sallan azahar a wajen ya la'asar ya magariba ya isha'i sannan ya subahi a wajen da aka wayi gari kuma sai ya sake ɗaukan shi sai ya tafi da shi zuwa filin arfa kenan a can ma ya sallaci azhar ya sallaci kuma la'asar a wajen suka tsaya a filin arfa har sai da rana ta fada a wajen sannan kuma suka gangara suka tafi zuwa muzdalifa suka sauka a wajen suka kwana sannan aka yi sallar subahi kamar yadda dai ake yin sallah sannan kuma washe gari ya sake ɗauka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya tafi da shi zuwa mina kenan kaga ranar goma ga wata kenan ran sallah kenan a nan ne ya je ya jifa ya yi aski sannan kuma ya yanka abin yankansa sai Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi ka bi tafarkin annabi Ibrahim mai kakkiyan hanya bai kasance cikin masu shirka ba ma'ana wannan aikin haji shine sunna ne na babanmu annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya umarci manzon Allah ya bi wannan hanya ya bi wannan tafarki din sannan kuma al'umman sa suka zamanto suna biye har duniya ta tashi suna bin wannan hanya muna fatan Allah ka karba mana shi yasa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ya zamanto da ya gina wannan yace Allah ka karba mana wannan daki rabbana waj'alna muslimina laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim yi addu'a Imam al-Bagawi yake cewa sai Allah ya amsa ma Annabi Ibrahim wannan addu'a din ya turo mashi mala'ika Jibrilu domin ya nuna mashi ya zai yi aikin hajji din manzo Allah kuma ya bi wannan tafarki shine abin da ya zamanto ake yi har wa yau ya ku bayin Allah duk wanda Allah ya bashi dama yake shirin zai tafi aiki haji ya kamata kai guzuri mai kyau kai tattali mai kyau na sanin abin da ya shafi hukuncen hukuncen aikin haji da aikin da za ka yi kar ka je ka yi shi akan rashin ilimi ka yi shi akan shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba din komai ba domin falala ta goma shi da ake samu ya zamanto kayi aikin haji karbabbe nagartacciya ya zamanto kuma mafi girman abin da zaka samu me za ka zama to ka kiyaye ka san su na abin da ya shafi rukunai na wajibai na sunnoni na mustahabbai waɗanda suke shattare da hukuncin aikin haji kila mun fahimci magana wanda yake misali daga ciki abin da ya shafi rukunai din nan na abin da ya zama to tun daga yin ihrami na niyyan ɗaukan da za ka yi na aikin haji din wanda zai zama to wannan niyyar da zaka yi ya zaka yi sai ka je wajen malamai sai an koya maka shi a yaushe zaka yi akwai kuma ashhurul hurum da muke da su ko kuma mu ce miqatul makayani zamani zamanin da ake za a dauki ake tun daga shawwal zulqa'da zulhijja misali a gaya maka idan ka san wannan sai ya zama to ka san ga lokacin da ya kamata zaka yi shi sannan kuma sannan idan dan tara ga wata yayi ya zaka tsaya a dutsen arfa me zaka yi addu'o'in da zaka yi roƙon Allah da zaka yi da makamantan wannan din ya zamanto malamai su sanya maka dan yada a nuna maka wannan din a nuna maka ya zaka yi tsawafi me ne bambancin tsawafi da kai na farko na gaisuwan ɗakin Allah me ne ran sallah da zaka yi na tsawaful wada'i da zaka yi duka ya zamanto a ilmantar da kai wannan a ilmance sannan kuma a nuna maka kuma yaushe zaka zauna a muzdalifa yaushe ne zaka yi sa'ayi misali domin ka sani idan ka bar wani abu wanda yake cikin rukunnan nan to baka da aikin haji kar ya zamanto ka je ka kashe dukiya mai yawa amma kai ibada ba akan ilimi ba da wanda ne kuma sai ka take sanin abin da ya shafi bayar rukunai abin da yake wajibai na aikin haji na abin da ya shafi ihrami da makamancin su wanda zaka yi shi misali a miqati waɗanda manzon Allah kuma ya ishara ya nuna mana kowace al'umma akwai inda za su dauki miqatin su misali mutanen madina mazala ce su zauna zulhulaifa nan ne zai zama to miƙatinsu mutanen juhufa munan ɓangaren misra da sudan nan yammaci dai haka mu kuma za mu ɗauka misali a juhufa duk da yake yanzu ba a juhufa ake ba akan kafin a kai wajen misali tun da wajen ga yadda ya kasance mutanen yalam lamu za su yi misali mutanen yaman misali za ta yi wanda suke ta gabashi su kuma za su yi kowanne ya zamanto a gaya maka waɗannan abin da ya shafi hukunce hukunce na aikin hajji ya zamanto ka yi shi akan ilimi ba ka yi shi akan rashin ilimi ko makamantan wannan ba ina fatan mun gane sannan kuma mutum ya yi kokari wajen sanin abin da ya shafi sunnoni na abin da ya shafi aikin hajji wanda za ka yi su misali a ranar sallah ko makamantan wannan wanda zai zamanto za ka kyautata maka aikin haji da abin da zai zamanto za ka dage kai ta yi na zikirin Allah na karatun alkur'ani na aikin alkhairi ya zamanto kuma kayi baka cutar da wani ba baka musguna mashi ba baka bata mashi ba ba din komai ba domin ya zamanto kayi aikin haji wanda yake nagartacciyan aikin haji da wannan ne muke addu'a ya Allah ka azurta mu ziyartar ɗakin ka mai alfarma Allah ka hore mana yin sallah a wannan waje naka ya Allah ka karɓi kwananmu ya Allah kana masu yadda da mu Allah ka adarta mu da kyakkyawan cikawa ya Allah ka shigar da mu aljanna ka madaukakiya tare da bayinka nagartattun bayi Allah ka nisanta mu gabarin wuta ya Allah kai ne mai karban addu'an bayi ya Allah kai gafara ga iyayen mu mazan su da matan su ka gafarta ma malaman mu ya Allah ka shirya mana ƴaƴan mu kai albarka daga surukan mu ya Allah ga dukkan waɗanda suke da falala akan mu ya Allah ka gafarta musu ya Allah kai gafara ga dukkan al'umman musulmai mazan su da matan su ya Allah ka hada kan al'umman musulmi gaba daya ya Allah ka hada kalman su akan gaskiya ya Allah kai ne mai karban addu'a kai ne mai jin addu'an bayi ya Allah ka ji addu'an mu ya Allah ya Allah ka amintar da mu a garuruwan mu ka gyara mana shugabannin mu ya Allah kai musu gamda katar akan abin da ya zama to gyara ne ga bayinka gyara ne ga ƙasa gaba daya ya Allah ka azurta da mashawarta na gari ya Allah ka nisanta su ga mummunan mashawarta ya Allah ka tsare mana wannan gari namu ka shirya mana ya Allah ka tsare mana malaman mu ka tsare mana iyalanmu jami'an tsaron mu Allah ka ƙara musu ƙarfi ka taimake su ya Allah ka amintar da mu ka yalwata mana azurkin mu ya Allah kuma ka taimake mu gaba daya ya Allah ka kare mu dukkan wani sharri masu sharri akan mu ya ubangiji ya Allah ka dauka addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah ka dammara makiyan mu da makiyan musulunci gaba daya ya Allah ka ba mu cikin falalanka karka hana mu ya ubangiji ya Allah ka girmama mu ya Allah karka kunyata mu ya Allah ya Allah ka taimake mu karka kyale mu da dabaran mu ya Allah ka taimake mu akan dukkan waɗanda suka yi zalunci akan mu وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير حيث أمركم بذلك العليم الخبير فبدأ بنفسه وثنى بملائكته فقال في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الأربة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وأمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بأفلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كابم ميكي سلا أقول أنت ناتر واقعي سنر وغلابي الله kamar yadda muke magana akan abin da ya shafi aikin haji akwai waɗanda suna nan sun dage suna ba da gudunmuwansu ba biyan su ake yi ba ƴan agaji wanda ake tare da su suna nan kaje mando da ka same su wajen taimaka ma ƴan ma alhazai daukan kaya a sanya a wannan a auna akai har akai zuwa ga jirgi da makamantan wannan ko shakka babu wa'annan ƴan agaji namu suna buƙatar taimako na musamman da ya kamata ya zamanto a taimaka musu da kuɗi wanda zai taimaka musu a wajen na abinci da za su ci na wasu abubuwa da suke buƙata a wajen don haka da Allah ake bukatan bayan addu'o'i da za a yi musu ya zamanto kuma akwai kokon bara ta musamman wanda ya zamanto ake son ya zamanto za a taimaka musu da Allah bayan Allah a bude aljihu a fito da abin da yake ciki a bada gudunmuwa domin ya zamanto a karfafo innan bayan Allah suke kokari wajen taimakon alhazai muna fatan abin da suke yi su alhazan da mu gaba da Allah hada mu cikin aminci gaba daya ya hada mu cikin ladan gaba daya ya mana gafara gaba daya sannan kuma duk da ke akwai ɗan sauran lokaci ga sallan je kusan sati biyu zuwa kwana sha shi tana tun karuwa yadda dai aka saba a ko da yaushe idan ya zamanto lokacin sallah yayi akan tunatar akan abin da ya zamanto abin da ya shafi layya dukkan waɗanda Allah ya hore musu yin layya ya zamanto fatu din ana tambaya ana cewa ana bukatun su ya zamanto masallacin da suke anguwanninku ya zamanto da Allah a aika da waɗannan fatu ba dun komai ba sai domin gudunmuwa da aikin alkhairi da waɗanda ake yi da waɗannan fatudin wajen gina addinin musulunci ana so da Allah duk wanda ya zama to yana da Allah ya aika da fatinsa zuwa waɗannan masallatai namu wanda zai zama to a zama to a bada in kuma an bada akwai rasid da za a bada cewa an karba muna fatan Allah ya sanya mana cikin kyawawan ayyukan mu Allah kuma ya karba mana gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh